من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أوا مسلمين yau litinin takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wadda ya daidai da sha uku ga watan shida miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha shida karatun da muke na yamma muna cikin suratul amfal hajji za mu tashi aya ta 60 daidai ko? bismillah mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم الله يتشي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah ce ku musulmi ku yi tattali nan ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa idan an yi umarni wa manzon Allah da sadansa mu ma an mana umarni amrul lin nabi amrul lana illa ma yakhussuhu to abin da aka ce wa manzon Allah yayi to mu ma an ce mana me dai abin da yazo ya zama kususiyar sa ce to wannan kan sai mu bar masa shi kadai Allah ya ce mastata'atun ma dinnan masdariya ne na kira kenan ko iyakan karfin ku iyakan ƙarfinku wajen tattali ɗin min kuwacin na kayan fada manzo Allah ya ce alquwatu arramiyu wannan ya nuna mu'jizan manzon Allah yau duk kayan da ake fada da shi duk wani wani sala wanda yake fattak aka samu jefa shi ake yi haka maza Allah shekaru a ya ba da labari famin ribat alkhair ribat asalinsa shine tsaro na kafa ko na ganuwa yadda abokan gaba za su shigo a tare amma nan abin da ake nufi kamar da malanta suka faɗa shine dawakin da za a je yaƙi da su a ɗaure su a ciyar da su a yi kiyansu a gwada musu kuma yadda a yi training ɗinsu wajen kaiwa da kawowa yadda in yaƙi ya tashi sai a hausu a yi yaƙi da su to yanzu an wuce wannan yanzu mun zo zamanin da ba a yaƙi da doki ba a yaƙi zuwa wurin yaƙi da raƙumi don aho yanzu muna lokaci ne na jiragen sama na missiles na atomic bomb nuclear da sauransu zamanin da ake ciki kuma wajibinmu ne mu tafi da zamani wajibin musulmai su tafi da me zamani in ba ka sai a bar mu a baya kenan ya zama wajibi yanzu al'ummar musulmi su ta su ilimi na technology wajen kirkiro abubuwa na fada na zamani yanzu da can akwai waɗanda ba za su iya yaƙi ba zamanin manzon Allah amma yanzu a wani zamanin za su iya yin yaƙi yanzu a zamanin manzon Allah gurgu wanda yana da hannaye amma baya da kafofi ba zai iya yaƙi ba amma yanzu wanda yake da hannaye zai iya yaƙi zai iya kai hari da jirgin sama a ɗora shi a kan sit zai iya kai hari da nukiliya bom komi zai iya yi saboda canjin lokaci canjin zamani canjin ababen fada fada ka dole mu tafi da zamani zanto mu ma muna kera gwamnatocinmu Najeriya ta kai ma ta kera kowane irin makami kowane abun hawa mu yi shi a nan ƙasa amma matsalar shi ne ba mu da shugabanci ba shugabanci akwai ƙasashe da dama wadda tare muka fara farfadowa da su yanzu sun tsere mu a guje irinsu india irinsu malaysia irinsu brazil duk waɗannan ƙasashe suna kera jiragen sama suna kera kayayyakin yaƙi har suna sayarwa amma Najeriya babu ko mota har yanzu ba mu fara yi ba balle jirgin sama wannan kuma rashin shugabanci ne in Allah ya ma wani fasaha maimakon a taimaka masa a kashe kuɗi a kansa a kan fasahar nan yadda 'yan ƙasa za su amfana babu babu masu kasashen turawa duwa da gashi da hazaka da fasaha sai a yi tattalinsa ko nawa za a kashe su a su ba asara ba ne don zai koyar da 'yan baya zai gadar da wannan ilimin ma 'yan baya a amfana da shi amma nan babu babban burin shugabanninmu sata shi ne babban burinsu sata ba su da kishin ƙasa ba su da kishin al'ummarsu sai za ka ga allura wani har yanzu a ƙasar waje ake zuwa da ita allura allura ka ga maidin china reza made in china komi made in china made in china made in indian made in brazil ne mu babu Allah ya ba mu shugabanni masu kishi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum Allah ce wannan makami da da ku yi tattali da shi da ku ba da tsoro ma abokan gaban Allah abokanku mushrikan makka da yahudawa kai wa akari na min da waɗansu ma da suke ɓoye ba ko ba ku san su ba ya nuna maza Allah bai san gaibu ba ko in ya sani ba dai gya sabansa ba kuma maza Allah ya sani za a ce ba su sani ba ai maza Allah ya sani ai sabai sun sani tunda zai ba su labari ta maza Allah bai san gaibu ba wa akari na min dunihim la ta'lamuna Allah ya ce akwai wasu makiyanku makiya Allah ma ku ba ku san su ba kamar mutanen Farisa kamar mutanen Rome, kamar munafukai suna nan suna kirdado sun zuba idanu. Su ga ainihin wani rauni na musulmi su masu auka musu, to amma suka san kuna da ƙarfi, to ba da zai tinkare ku. Haka Allah ce, turhibunahu daga irhab, turhibunahu, turhibuna bihi, adu wallahi wa aduwakum. da makamin da za ku yi tattali shi za ku ba da tsoro wa maƙiya Allah kafirai kuma maƙiyanku ko musulmi wa akharina da wasu ma min duni waɗanda ba waɗannan na sarari ba da abokan gaba na sarari wanda aka sani mushrikan makka yahudawa amma akwai wasu Allah ya san su ma abokan gaban musulunci ne da musulmai eh la ta'lamuna mu Allah ce ba ku san su ba wallahu ya'lamu mu Allah shi ya san su Allah ce to wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka kashe fi sabilillah wajen jihadi kenan ya nuna jihadi ba yinsa sai da me sai da kuɗi sai da kuɗi balle a wannan zamani ba za ku sai jirgin saman yaƙi ba sai da kuɗi ba za ku kera shi ba sai da kuɗi ba za ku sai mizayil ba sai da kuɗi ba za ku kera shi ba sai da kuɗi awa in makera wani kamfani za ku buɗe kuna buƙatar energy kuna buƙatar fawa kuna buƙatar wutar lantarki kuna buƙatar ma'aikata da za ku biya su muku aiki da kuɗi in wurin yakin za a je yana buƙatar kuɗi yana buƙatar magani yana buƙatar likitoci wadda su tiyata an jima wani an samu casualties yaƙi sai da kuɗi ruwan da ku sha mayan sai kun saya ku sayi magani ku sayi motoci ku sayi kayan fada ku biya sojojinku sai da kuɗi ne za ga yanzu amerika take ta ƙoƙarin ta tattoshe hanyar samun kuɗin isis kada sun san ba yaƙi sai da kuɗi shi ne allah ce ta duk abin da kuka kashe wajen yaƙi ko kaɗan ne ko mai yawa don aka ce min shay'in na kira ne min shay'in kowane irin abu ne ka cire dukiyanka aka yi jihadi da shi to shi kenan Allah ce yi wafa ilaikum za a cika muku ladansa ba da a rage ba in ka ba da goma a baka ɗari ka ba da ɗari a baka ɗari bakwai yi wafa ilaikum za a cika muku ladan wa antum la tuzlamu ba da a rage muku komai ba shine wa antum ai la tunqusuna minhu shay duk abin da ka cire ba da a rage sai ma ƙara maka sai sa Usman ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya bayar abubakar ya ɗauki dukiyarsa ga baki da ya ba fi sabilillah don addini ya yaɗu ya baka amma yau yawancin musulmi marowata ne ba sa kashe dukiyarsu don addinin Allah su kuma kafirai suna ta kashewa suna ta kashewa suna ta kashewa sai ga su suna cin nasara suna ɗaukaka saboda musulmi sun zama marowata suna kyashin su bai ma Allah dukiyarsu wanda ya baka rago ya ce ka bashi fata ka ce ba za ka iya bayarwa ba wanda ya baka saniya ka yanka ya ce son kai da kafofi ka hana shi da salmi da salmi dumanan su daya wa in janahu lisalmi fajnahalaha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim Allah ya ce idan kafirai janahu aymalu ila sal ay bi ma'ana ila sulh idan kafirai suka karkata suka nemi ayi sulhu shine huduna sai da yaki to fajana halaha kai ma ka karkata kai ma ka yarda manzon Allah kenan haka ce sun kafure sun da ne a sulhu kai ma ka yarda a sulhu sulhu yana da ma'anoninsa da fa'idodinsa ba wanda yake kira a yi sulhu sai shugaba in ana yaƙi kuma an bar al'amarin zuwa gare shi shi ne zai duba ya ga shin an yi sulhu ɗin nan meye maslaha a ciki shin kafiran nan suna so ne su yaudare mu an fara bugawa sun ga ƙarfinsu ya ƙare kayan faɗansu ya ƙare kayan abincinsu ya ƙare ruwan shansu ya ƙare maganinsu ya ƙare an musu kisa da yawa na haka bari su kira zuwa ga sulhu don su je su sake kimtsawa haka ne suke nufi ta yi haka ne ta yi ba haka ba to shugaba abin da ya hararo ya hango daga amarat bi ma'ana alamat sai ya ce a yi sulhu to shi kenan ba hali wani daga cikin memba ya ce ba za a yi ba a'a sai sa sulhul hudaybiya da aka yi sabai ba su so ba ba su so ba saboda suna ganin akwai kwara akwai cutarwa ga musulunci ga musulmai amma maza Allah tun da shi shine shugaba dole aka yi wannan sulhu din to haka a kowane zamani idan ana yaƙi idan ana fada shugaba ya ce za a yi sulhu za a tsaye da yaƙi zuwa wani lokaci to sauran musulmi sai su yadda shekara ɗaya ne wata shida ne shekara goma ne kamar da maza Allah ya da mushrikan makka aka ce za a tsaye da yaƙi na shekara goma amma su kafin wannan mudda ta cika suka saba alkawari haka ne ma kai menene fatahu makka saboda saba alkawarin su to shine na Allah yake cewa manzon Allah idan kafirai suka nemi ayi sulhu to kai ma ka yarda an gane to nan shi ma yarda din nan kamar yadda malamai suka ce an ba shi ne kofa a bude in ya gana ma zai ki yarda amma sai abin da ya hango kamar yadda na faɗa ta yi wasu alamu su nuna mar cewa suna so ne fa sulhun nan da da a yi misali sun ɗabi shekara guda don su je su ƙara sayo makami su ƙara tattali su jaɗin aukawa musulmi in wannan ne to ba zai yadda ba sai a ci gaba da yaƙi kawai a gama da su sai a ci gaba da yaƙi ne a gama da su amma in sun yadda a yi sulhu ne tsakani da Allah don a daina yaƙi ɗin kwata-kwata sharaɗin da aka kafa musu na biyan jizya da su biya ko ma da su musulunta shikenan sai shugaba ya yarda sai a yi sulhu sai a yi sulhu don ma'ana Allah ce wa sulhu khair sulhu akwai alheri a cikinsa sau da yawa sulhu akwai alheri a cikinsa wa in jana holis salmi in suka karkata suka ce a yi sulhu fajana hala kai ma ka yarda amma wa tawakkal ala Allah to kaji idan sun yi niyan ha'intan ka ne dan su je su sake kintsawa su sake shiri shikenan sai ka dogara ga Allah inna huwa sami'u yana jin duk abin da suke faɗa al'alimu ya san kuma abin da suke aikata ya san shirin da suke yi yawa ya san abin da su kafaran suke faɗa na makirci alimin kuma ya san irin abubuwan da suke kullawa Allah zai kare ka saboda an riga an yi sulhu sai a dogara ga Allah amma kafin a yi sulhu din aka gano cewa ga makircin suke ba da yi ba amma bayan an kulle sulhu sai aka gano ga makircin da suka yi to wannan musulmi baya warware alƙawari musulmi baya ne baya warware alƙawari yasa jiya muka yi bayanin cewa abubuwa guda uku da kafirai da kafiri da musulmi daidai suke ba bambanci in kun yi alkawari da kafiri ba canjawa kamar da in kun yi da musulmi ba warwarewa in kafiri ya baka amana daidai ne da musulmi ya baka amana ba warwarewa daidai ne idan kana da zumunta da kafiri daidai yake da musulmi za ka sadar da zumunta din waɗannan abubuwa kuma ba manci tsakanin musulmi da wadda ba musulmi ba kana da 'yan uwa kafirai za ka sada zumuntansu ba za ka ce a dan su ba musulmai ba ne bari ka yanke zumunta ba gaisuwa ba kyauta ba abin a babu musulunci bai hana sada zumunta ba koda da kafiri ne
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله Allah ce idan su kafiran nan da kuka yi su suna son su ha'ince ka da wannan sulhu ɗin ba sulhu suke so ba a'a wata kafa suke nema ku sarara musu su samu damai da su bullo muku ta wani guri ta fa ina hasbaka Allah ya isar maka ya isar maka ta ko ina ta kuma kowane hali kuma a kowane lokaci mu ma Allah ka isar mana duk wanda yake niyan ya ha'ince mu ko ya yaudare mu ko ya cuce mu Allah ka isar mana daga sharrin sa Allahumma kina sharrahu wakfina kaidahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin yawa wa ala allahi tawakkalna haka cewa manzo Allah in sun yi ne sa in ce ka su yi maka makirci su yi maka makida fa inna hasbakalla Allah ya ishe ka kuma shine ciyayyen mai isa eh kuma huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'min dama Allah shi Allah yake ga malala shi Allah shi ya karfafa ka ya taimake ka da baka cin nasara da kuma sahabbanka Allah ya tara masa sahabbai ga su ga muhajiruna ga ansar wanda suka hijira daga makka suka zanto mataimaka ga manzon Allah wanda aka tarar a Madina su ma suka zama mataimaka gawa ga manzon Allah wannan ya nuna mai da'awa yana bukatan taimako tare da cewa Allah shine babban mai taimako amma duk da haka yana neman taimako menene na mutane wallahi mai duk mai da'awa yana bukatan taimako samu almajirai masu amana masu gaskiya ba 'yan son duniya ba ya zo yana neman jari ba bashi bai je yana sharri ya zo yana neman kuɗi ba bashi bai je yana sharri waɗannan ba amfanin zama da su ba amfanin zama da su gara ma su tafi Usman ba dukiyarsa gaba ɗaya bayar ba to kai ba ce ka kawo taka ba ba kai tamun kake so a zalimi ba ba haka bane shi nawan yake so na dauka an bashi ya zama mai kuɗi eh a daina aikin addini shi a bashi shi kansa yake so ya dafa mala ba bashi bai je na sharri Allah ya sauwaka. Huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah yana taimakon mai da'awa kuma ya hada shi da mutanen kirki. Allah ya kawo irin su Abubakar, irin su Uthman, irin su Umar. Usman ya dauki dukiyarsa gabaki daya ya danka hannun manzo Allah ce kai aiki wa musulunci. Dan shugaba shi ya san hanyoyin da zai saka abu. Shine jagora. abubakar umar shi ma abubakar ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya zuwa har ma maza Allah ya jarraba shi ya to me ka bar ma iyalanka matanka da yanka yace na bar musu Allah sai shi kenan ai ya bar musu gado iyakan gado ai shine Allah to haka ake duk lokacin da mai karantarwa bai samu na kirki a karkashin sa ba wallahi su za su bata da'awa su za su bata da'awa awa yanzu kuka ji maganganun da nake ji a wajen waɗansu wadda na san da ɗaliban nan majalisar ne Allah abin ba kyau to ni dai na san idan addini ya kawo ka in aƙida ta kawo ka to addini nan bai canja ba aƙidan ba ta canja ba ko ta canja to sai dan dama ko wani abin da ya dawo ka kawo ka da daban can dama kuma ba shi ya damu da kai ba wannan abin da ya kawo ka shi ya raba mu ko gane bane abin da ya kawo kace ya raba mu da aqidar ta hada mu wallahi da bamu rabu ba da da'awa ce da bamu rabu ba dan bata canja ba har yanzu muna kira ga sunna muna fada da me da bid'a muna kira zuwa ga tauhidi muna fada ga me shirka muna kira zuwa ga gaskiya muna fada da zalunci har yanzu ba canja ba to me a'a ta shi akwai akwai abin da ya zo nema tunda bai samu mai je yana sharri to Allah ka kawo mana na kirki sai da muke cewa duk wanda zai zo ba nufin sa addini bane Allah ka raba mu da shi yayi gaba mu ma mu yi gaba wannan tafiya kamar mota ce a tasha kamar mota ce a tasha ka gane Hausa wannan mota a tasha yanzu ta tayi da ta tafi Lagos a ta tafi fasinja da yawa wani kila Abuja ya zai sauka wani kila a Jos zai sauka wani sai an je Abuja wani sai an je ilore za a iya samu wadda kuma har lagos zai je abubakar kalmar ka zaka sauka abu zaye wallahi ka sauka abu zaye ni tafiya na dan yin barka wallahi dan tafi barka wallahi ko waiwaya ka ba dan yi ba akwai da yawa sun sauka abu zaye ko waiwayen su ba na yi kuma duk abin da su faɗa su je su faɗa wallahi bai dame ba yawa ni dutse ne wanda ba jin duka ni ba ba abin da yake ana ni bacci a wala ni ban taba kwana dan magana wani ko da baki yasa ban da hawan jini har inda ya dace an gwada ni ban da hawan jini ban da hawan jini to hawan hawan jini zan yi duk abin da zaka faɗa wani ya riga ya faɗa to sai ne kuma a jaki ya saba da duka do da kaka tafi wani ma dai zai duka saboda da'awa dole sai kawai mutum ya hakuri shine gaskiya da'awa kowa da manufansa kaɗan ne waɗanda suke zuwa wajen mai da'awa dan addini na ga mutane kala kala kai hata masu musulunta wallahi na gaya maka nau'in mutane suka zo suka musulunta bayan sun musulunta suka cutar da ni ai kuma kun san su ko ba ku san su ba mata da maza ga sunan sai yazo ya ce maka addini yake sa ma ƙarya ne Allah yana so kawai musulunta ne in kada ki kuɗi ka bashi kuma zai tafi gaba can ya sake musulunta da ga sunan yawa mata har mata nawa suka zauna a gida na ai mata na sun sani da sunan musulunci amma ƙarshe ne yake faruwa sai ka gane ba addinin bane wani labari aka ba su suka zo da kan wannan labari din ba zai yi ba za ka irin wannan ta zai ta hakuri kawai ya ta hakuri ba yadda za a yi haka Allah ya taimaki maza Allah ya tara masa habbai na kwarai muminai amma duk da aka shi ma sai da aka jarrabe shi da wasu wa aka jarraba da ku ga man ɗaya daga cikin da maza Allah ya kore shi daga majalisar ma kore shi daga makka daga madina ya ce kai duk inda gan shi ma a tafi masa da kansa kawai waye shi abdullahi bin sa'ad bin wa sar sahabin manzon Allah kai bayan sahabin ma wajen amincewa ma haida manzon Allah ya sa shi zama sakataren sa in wahayi ya zo da cikin kuttab masu rubuta wahayi in ce iyaka kenan in aka ce kai sakataren mutum ai ka zama katimun sirri sai sa laraba suke cewa sakatare katimun sirri shi sunan sakatare da larabci sakataren manzon Allah ne confidential kaji dan garkaji dan boko confidential secretary yawa katimus sirri kenan da da larabci yana majalisin manzon Allah in wayi ya sauka qur'ani ya sauka shi za a ce su rubuta na aka rubuta kuma a gaya wa sauran sahabbai da wanda ma ba su samu zuwa majalisin ba to me ya faru da shi me ya faru ashe ashe makiri ne Allah makirci yake so manzon Allah ya rusa da'awa din na farko sai ne dinga neman hanyoyi ya nuna cewa manzo Allah ma bai san me yake yi ba idan aya ta sauka ta misali an ce wallahu gafurur rahim sai sai ya ce manzo Allah in rubuta wallahu gafurun alim sai manzo Allah ya ce masa wallahu gafurur rahim da ka rubuta in aka zo wani lokaci wallahu samiun alim sai ta wallahu samiun majid sai manzo Allah ya ce wallahu samiun alim sai manzo Allah ya gyara masa ana haka ana haka har manzon Allah ya fara gano shi sai manzon Allah ce masa uktum ma shi ita rubuta abin da ka so kawai sai rubuta abin da ya so daga nan sai zaga sai yana cewa mutane ai Muhammadu bai san me yake yi ba wani lokacin ma in na rubuta sai ce rubuta abin da na so zaka abin da na so nake rubutawa kuma sai a dauke shi a matsayin Qur'ani to kaji kai ka ji mujirmanci ka ce manzon Allah bai san abin da yake yi ba wai yana ce mun rubuta abin da na so kuma abin da na rubuta an na so din nan sai a dauke shi a matsayin qur'ani ka duba wannan sharri abin da ka so din ka rubuta kuma a dauke shi a matsayin qur'ani kenan Allah ma bai san abin da ya saukar ba ko shi manzo Allah bai san abin da ya saukar malaika jibril da yazo ayan ma bai san abin da ya kawo manzo Allah ba ko qur'ani kenan ya zanto kenan abin da ka so shine qur'ani karshe dai manzo Allah ya kore shi bayan ya kore shi je yana zagin manzon Allah ina malala ce duk inda aka ganshi ko yana rungume da ɗakin ƙaba a zo da kansa kawai ka san dai ɗakin ƙaba man da kalahu kana aminan ko ko laifi mutum ya shiga makka ya je jikin ƙaba ya zama amincacce da ayan qur'ani ko amma malala ce shi ko a jikin ƙaba yana manne da ita a kashe shi to amma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka yi fatahu makka aka je aka bude makka to da ya samu labari sai ya gudu sai ya je buya ya san sabai da su kashe shi za su wani kansa ya san manzo Allah ya bada umarni ba ba sa sabawa shikenan sai ya je shiga ya shiga amawali ka san me awamali a amawali kamar max ke da kamar max kenan wanda ka boye rawani ya boye fiskar sa kawai kwan idanu ake gani ba za ka iya sai da cewa ciwaye bane sai je kamun kafa da Usman bin Affan yace na tuba ina son ka kai ni wajen manzon Allah dan dawo zuwa ga musulunci in gyara musulunci na manzon Allah yana da daraja a wurin ka kai sulukin sa ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza shi ko mai afuwa ne kai kaza ne idan gaba da baki ka kai ni amma zan boye fuska na to Usman sai ya dauke shi ya kai shi wajen manzon Allah da ya zo manzo Allah ya sai da shi Allah ya sai da shi yana zuwa sama sai ce ya rasulullah ka miƙa hannu kai mu baya a ma wannan sai manzo Allah ya ki ya sake cewa manzo Allah kai masa ka ba da hannu ya maka mubaya sai manzo Allah ya ki har na uku sai manzo Allah ya ba da hannunsa in san manzo Allah ne gafara ne an ya miƙa hannu ya masa mubaya yace shine wani ya tuba ya dawo zuwa ga musulunci ya kyauta musuluncinsa kenan sai Allah ya ce masa komai ba sai ya tafi to bayan ya tafi sai manzo Allah ke cewa sahabbansa me yace musu yace musu me yasa lokacin da ya miƙa hannu kuka ga naƙi na ɗaya na biyu ku ɗauke kansa ba sai suka ce a ya rasulullah ai ba mu sani ba ta yi ka masa gafara ne ka yi masa afuwa ne da muka ga ka bashi na biyu kuma muna jira ne kai mana haka da idanu kawai sai wadala ce ina ai annabi baya ha'inci na idanu baya ha'inci annabi baya ha'inci baya ha'inci ya kimta idanu da baya ha'inci saboda kan nan wannan bawon Allah karshe dai wanda Allah ya masa afuwa amma shi manzo Allah ya so da a kashe shi tun daga umarni can na bar amma suka ce su ba san gaibu ba tun da sun ga tauriya ta hannun usman ya biyo akwai marwan bin hakan kun sani shi ya maza Allah ya kore shi ya kore shi daga majalisun da ya koma makka kun san laifin da ya yi bana cikin wadda wadda yan shi'a ma yanzu suke tuhuman usman bin affan cewa mutumin da manzo Allah ya kore shi ya ka dawo da shi kun san zamanin usman ya dawo mai bayan manzo Allah ya rasu Abubakar ya zai kalifanci ya rasu Umar ya yi kalifanci ya rasu zamanin Usman ya dawo yana cikin tuma dan me ya dawo da shari'a ba shi aiki to ba na son taba wannan gurin balle ya samu kofa wani yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah in suna nufin sa in ce ka Allah ya sheka huwa allazi ayyadaka bi nasri Allah ne ya taimake kai karfafa ka da taimakonsa wabil mumini ne ka maka mumini na kwarai amintattu irin su abubakar irin su usman su jihadi da dukiyansu su jihadi da jininsu haka suka dinga yi da su duk yakin da manzo Allah da da su za a ce kuma su dauki dukiyansu su bayar to musulmin yau zamanin yau ba amma ce su yi da jininsu ba su yi da dukiyansu sun gagara su yi da dukiyansu ya gagara yanzu komi da yake gudana a masallacin nan sai a ce ni ne ni ne sifikan masallaci ni abulfaya ni gulab ni kudin mai ni kudin media ni yanzu yanci ya dubu ɗari uku ni dubu ɗari uku refawa dubu ɗari biyu da hamsin ni ga yi nan dat ba musamman ma da su ce ba to balle waɗannan kama an turo wannan dama tana jin haushin wannan da'awan ta yi amfani da ta yi amfani da sabanin da yake tsakaninmu da wannan gwamnati ma ta ki sakawa ai wannan ta yi amfani saboda Allah ta bai so ba dama Allah ta baya so shikenan amma insha Allah za ta bar wannan kujerar cikin kaskanci wallahi za ta bar kujerar insha Allah cikin kaskanci dama aikin da take ma Allah bai so ba ai fito na fito daidai da Allah ko ba fito na fito da Allah bane fito na fito da da da Allah aikin mace fito na fito da Allah ne ko ba Allah bai hana ba me manzo Allah ya faɗa ga kuma faɗa da addini faɗa da addini muna nan muna addu'a ku ce amin yawwa sai amfani da wannan dama din nawa muka ga dama nawa muka gansu nawa a kujeru wasu ma sun mutu wasu kuma sun bar wurin a kankance labarin sanarwar su ma a wurin suka ji ba ba kawo ba a mutunta su ma kawo gaban su ba kawai sai suka ji an dakatar da wani kuma da yana ta aiki ma wanda ya dakatar mu ma ya dakatar da program ɗin ya dakatar ya dakatar ya ɗauki wancan kaman abun bauta Allah ya haɗa su wa yake haɗa tsakani Allah wa yake daidaita tsakani Allah to ita ma wata ke domin sa Allah ya haɗa su kamar yadda Allah ya haɗa tsakanin Obasanjo da da Atiku ko ba Allah ya haɗa tsakanin Atiku da Obasanjo ba ya suka rabu dutse hannun riga dutse hannun riga awwa dutse hannun riga awwa ije makircin Allahi mu na tabbatar da Allah yana kishin da'a wannan duk wani wanda ya makirci Allah da ya maganin sa dan wallahi muna yi don shi ne yawa mun ga bayan irin ku da yawa wallahi mun gani yawa kuma isa mata abta lokaci muke jira yawa mu yan ƙasa ne yan boci ne da kowa yake da haƙƙi muna da haƙƙi ko ba mu da shi oh to na da haƙƙi da'awar tana nan yawa ya muka yi da wancan wanda ya taɓa rike wani tasha can ai kun sani ya ma mutu ma ya same shi lokacin program din ma aka yi makirci aka dakata nace nace masa to ka gani mu dinnan yan kasa ne muna da haƙƙi kuma mun ba ku dama abinda muka faɗa ku ga ya saba ma dokan NBC ku yanke ba ga muka faɗa ba kuna da haƙƙi ku yi editing ba mun ba ku ga da nama ba to dan me kuma za ku dakata tayi ya saba ma NBC amma da saba ma Allah ba to kun ya saba muku sai ku yanke mu kan ba da mu yanke ba wajen faɗa. Yawwa, in Allah ce kuli yayyar kafirun sai mu ce kuli yayyar kafirun. In Allah ce laqad kafara allazina qalu inna la salu salasa wanda suka ce Allah uku ne kafure ne sai mu faɗa haka. In ko kuna jin tsoron faɗa shikenan mu kan ba ma jin tsoron faɗa tunda Allah ne ya faɗa kuma shi muka imani da shi. Ta amma ku sai ku yanke wannan gurin. Sai ku sai ku yanke amma mu dukan mun isar da sakon Allah. Ba shikenan ba? Sha in same shi in ce masa to wallahi kaga ban san gaibu ba amma insha Allah za ka bar wannan kujeran kuma kana jin sauti na a wannan tashar ba dade bai batta sai Allah na kishin mu ya batta awwa ya koma can kauyen su ya je dan dan fanshin ma da ake bashi ma bai isan sa bai isan sa to bene inda kai wani abu don wani ne ba don Allah ba to gashi an barka da wancan din kun san karatun da muka yi wancan farko na gaya muku wallahi wallahi duk duniyan nan ba wani wanda zai rufa maka asiri in banda Allah duk wani wanda kake gadara gwamna ne shugaban kasa ne wallahi ba zai iya kansa komai ba ma balle kai ka dogara kawai ga Allah ka huta duk wani wanda ka dogara ga shi banza ne ba zai iya ma komai ba ka bar duk wani shara ka koma ga Allah ka huta kawai to dan ka dogara ga mamaci me zai maka yau yana nan gobe baya nan ba shugaban kasa ne kwanan aka ɗabe shi rabe-rabe ya je neman lafiya ingila ba ko ba shi ba ne yanzu ma magana da muke bai dawo ba to kace ka dogara da shi maka me in gwamna ne damuwan gaban sama ta ishe shi mutum da ko bacci ba ya iya ba ko ya iya bacci to ni ina bacci sai sa wani bawan Allah wani malami yake cewa kai da masu sarauta da 'ya'yan masu sarauta da masu mulki da ƴaƴan masu mulki sun san daɗin da mu muke ji malamai wala da sun yaƙe mu a kai don hasada yace mu muna bacci su ba sa bacci ba ni'ima bace wannan yace da sun mana hasada sun yaƙe mu akan wannan kan wannan ni'ima da amma ba sani ba ce ka gama mulkin ka kuma sai Allah ya hana ka bacci amma ni kuma ka zage ni ka bakanta ni je ne bacci hada gwarti akwai ni'ima da ta wuce hakan nan ai duk lokacin da mutum ya kai mu ba zai yi bacci ba wallahi ba jin daɗi don Allah da kansa yace waj'alna nawmakum subata Allah ce mun sanya muku bacci shine hutu to ina amfanin sarauta ina amfanin kuɗin da ba hutu a ciki ba za ka huta ba ba amfani wallahi babban ni'ima bacci in dai baka samun bacci ka samu matsala kai ko rashin lafiya kake in ta kai ma baka bacci Allah ya sauwaka hausa ma da kaje a ya samu sauki har yayi bacci sauki ya samu kenan to Allah ka ba mu sauki Allah ka ba mu sauki saboda haka nan ku yanzu dalibai na ku nake ba ku hakuri dan Allah kar ku ji komai akan abin da wannan tayi kar ku ji komai ba inda za ta ji kar ku ji komai ni kana ma bana jin komai ku ne kawai yawa ku ne kar wani ya ce ko zai hargowa hargitsi ko ba ko a ba ruwanka isa mata abta lokaci ake jira lokaci ne ba ruwanka yawa
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم kamar yadda na gaya muku nake ce muku ba zai yi da'awa ba gwagwarmaya a ciki ba ba zai taɓa yiwa ba wannan sunna ce ta annabawa ba wani annabin da ya zo ya ƙare lafiya da mutanensa babu shi dukkan annabawan Allah kuma ba wani malamin sunna da ya zo ya ƙare lafiya da mutanen zamaninsa saboda mutane ba su son gaskiya na ba ku kisan shau dan hodiyo sarakuna bakwai zamani da su ba da suka ƙare lafiya da su ƙarshe ma almajirinsa ne fa ya zama ya samu sarautan wanda dan hodiya karantar da shi yunfa amma kokarin kashe dan hodiyo yayi ka karanta tarihi ka gani saka kaman ku ya kamata ku zama darasi dan wata ko wani ya zo ya dakatar da darasin mu kada ya ba ku mamaki kullum haka cikin haka ake ko ba cikin haka ake bane wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi har mutuwa ta zo ta dauki kowa ma mu koma gaban Allah kuma ya mana hisabi aikin kenan Allah aikin kenan ba wani abu sabo ba wani abu sabo wala ga karku ji wani abu ba wani abu ba ko ai wannan yawwa alhamdulillah mu mun gode ma Allah godiyar da muke ma Allah ba wani wanda zai zo ya kama mulki don mulkinsa ko don sarautarsa mu goyi bayansa akan ƙarya babu shi duk abin da ya faɗa mu goyi bayansa babu shi babu shi sai mu gode mala ko ba nema bane inda mun so mu ma a tafi da mu din da a tafi da mu in mun so a tafi da mu za a tafi da mu wallahi mun so a tafi da mu za a tafi da mu ba je a aiko mun takarda na mu je mu yi buɗe baki da gwamna ba nace ba zan je ba to inda ina so da na je na ci ai kuma na yi addu'a har har hannun riga ya rika faduwa Allah Allah kaza haka suke Allah Allah Allah shi ko gwamna ai haka yana kallo ana ta masa addu'a Allah Allah kare gwamna Allah kaza Allah saka dade Allah saka ya zo da ba gani bai san me aka faɗa ba Allah shi zan karatun daidai to mu je in ji kada rawi to mu je karatu an yi dariya to mu je karatu Allah ya ce wa'allaba baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم الله يكي ga wata ni'ima da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba Allah ya taimake shi ya kawo masa mataimaka ba da mutanen Makka da mutanen Madina suka taru a karkashin sa suna taimakon sa ana jihadi ana ɗaukaka musulunci sai Allah ya ce to ga wata baiwa da ya musu shine wa'allafa baina qulubihim sai ya daidaita tsakaninsu su sahabban manzon Allah suka shirya babu fada domin babu babban sharri kaman a ce tsakanin ku ya kuna fada wannan babban sharri ne ya sa musu ruhin imani ruhin musulunci ruhin addini sai suka zama ƴan uwan juna fa asbatin bi ni'matihi ikhwana ka tuna wancan an da yan dalake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kazakum minha da faɗa ne dare da rana kashe-kashe cin mutunci yau ga sabon manzon Allah a ƙarƙashinsa sun zama ‘yan uwan juna in an taɓa wannan kamar an taɓa ka su kawai yanzu faɗa su ta koma tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba faɗa ta koma tsakanin wa da kafirai amma musulmi kowa yana son kowa har manzo Allah ya ce almuslimu hakul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya zaluntarsa wala yahqiruhu baya walakanta shi suka zama yan uwan juna taimakekeniya haka suka kasance ka duba irin wannan ni'ima to shine Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa allaba baina qulubihim Allah shi ya sasanta su ya daidaita su a ƙarƙashinka shine Allah yake cewa manzo Allah law anfaqta ma fil ardi jami'an da ashe duk dukiyar da take ban kasa a ce naka ne kai kai manzon Allah ma allafta bai ba kai saka daidaita su zo karkashin ka ba ashe waye aiki din Allah ne yawa idan a dauka dukiya ne manzo Allah dauki kudi ya je mu wannan ce dan ya jawo hankalinsa to a lokacin da ya je mu wannan a lokacin wannan kuma me zai eh zai jawo shi sai jawo shi balle ma mutane ma tuna abin da ya faru da gana'imu ba da Hunain gana'imu Hunain ai da ansar da mutanen Madina kusan su yi fada kai ko gane bane ashe Allah ne ya daidaita su duk dukiyanka baka yi saka jawo mutane su zauna karkashin ka ko dan sarautan ka ba sai dai kawai abin da Allah yi an gane wannan shine Allah yake cewa law an fakta ma fil ardi jami'an ma allabta baina qul da duk dukiyan da ke ban kasa naka ne ka rika basu ka jawo wannan ka jawo wannan ka je ma wannan dan su yarda da kai ba za ka iya ba sai dukiyan ta kare ba su yarda da kai ba ma haka mutum kawai maganin sa Allah ne Allah ne shike lankwasar da mutum ya maka biyayya an gane wannan tayyib Allah ya ce ma allafta baina qulubihim da baka da baka sasanta tsakanin su ka daidaita su ba walakin Allah allafa baina bainahum Allah ne daidaita su ya sanya su a karkashin ka innahu azizun Allah shine mabuwayi eh mai karfi wanda allazi la yughlab ba a rinjayen sa wa huwa yaghlib Allah ba a rinjayen sa shine mai rinjaye hakimin hakimun fi sun'ihi wa hakimun fi menene fi hukumihi to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan mai tambaya suka ce wai malam mu mata ba mu ji ba mu jin karatu a sama da daddare ka suna roƙo da Allah a duba a gyara musu duk wannan gyaran su kan da ga suna ƙara garau dinnan ba sa ji Allah a a to ai ba gaya mun ba to yanzu ina malam Suleiman yake malam Suleiman ka zo in mun idar da karatu mu je mu hausa ma akwai suluku guda uku da muka saka mai yiwa sun lalace ne ina jin wayan ne kila ya yanke a mayar musu yadda mata suke cika sama na ce ba sa jin karatu kaga kenan wajen ruku'i da sujada amma muna sallah da su nan ma za a samu matsala a insha Allah kuma dama yana da kyau irin waɗannan matan su rika lura duk wani abin da babu su gaya tunda mu ba hawa muke yi ba yanzu da na yi tafiya din nan marar da aka fara ramadana na dawo sai zan samu wurin duhu dilim ban sani ba sai da aka gaya mini wata mata ta zo ta ce malam wurin mu fa duhu dilim muka kai musu gulab din kuma akwai bukatar su mata din su rika gulab din su rika kunnawa tunda ba mun hawo mun kunna ba kullum su rika kunnawa in ya so da safe yara su hau su su kashe insha Allah za mu duba bismillah assalamu alaikum wannan yake cewa malam na fahimci addini a dalilin karatunka da hudubanka Allah ya saka maka da alkhairi ya kuma albarkaci zuri'arka amin summa amin daga Aliyu Ibrahim Jahun tambayan shi shine malam menene kalala a wajen rabon gado
na farko addu'an da ya mun Allah ya karba eh Allah mutane suna ta mun addu'a Allah ya karba yawa amfanin karantarwa kenan ribanta manzo Allah ya ce mai karantar da mutane alheri wato addini hatta kifi a cikin ruwa Allah ya sa suna masa addu'a dabbobi da kwari sai za a ta yi kaga laifin mai karantarwa kuskurensa baka sani ba ma Allah ya gafarta masa tuni eh mai karantarwa yana kuskure yana laifi amma a ta dabbobi suna masa addu'a sakamakon karantarwa da yake yi saboda haka na Allah saka da alheri kalala a rabon gado shine wanda yake laysa lahu far'un wala usul la usula lahu wala far'a baya da iyaye uwa ta mutu uba ta mutu baya da yaya sai yan uwa shine ake ce masa kalala yasalunaka anil kalala me Allah yace balillahu yuftikum fi mana fil kalala to da takeice dai kalala shine wanda yake laysa lahu far'un wala wala usul an gane baya da usul sune iyaye ba uwa ba uba sun mutu baya da yaya kuma ko mace ko namiji wannan shine ake ce masa kalala sai zawul arhami yan uwa an gane wannan shine ma'anan kalala Allah ya sa ya gane
wannan mai tambaya ta ce wai malam ina hukuncin mutumin da yake shan giya kuma baya tsaye da sallah sai a azumi amma bayan azumi sai ya komo kan wannan saban da ya saba yi din wannan azumi bai zama masa darasi ba azumi bai zama masa makaranta ba ya kamata azumi ya zama babban makaranta ga mutum in ka koyi da'a duk abubuwa na sabo ka bari cikin azumi to ana so ana sa ran bayan azumi ma ka bari domin baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba baka sani ba cewa ba cikin azumi da ka mutu ba saboda kana wannan muna masa nasiha ji tsoro Allah na farko shan giya haramun ne Allah ko wani yaro da ya kawo kara ma yake cewa akwai mahaifinsa yana sai da giya sun masa nasiha ya ki har ana musu gori a kai Allah sa wannan mahaifi din ya ji ya ji tsoron Allah har Allah ya baka ƴaƴa masu kishi irin wannan suna jin haushin abin da kake ya kamata ka ji tsoron Allah ka bari an gane wannan yaron ya zo ya same ni saboda Allah ya sa lokacin da yake wannan magana shi wannan uba din ya ji dan na so in buga masa abin dan masa nasiya kamar yadda abin ba daidai bane a ce kana sai da giya kana mu'amala da wasu abubuwa har ƴaƴanka na cikin ka su ma sun san abun ba daidai bane kai kokari da Allah ka bari giya Allah ya tsine mata da wanda ya sai da ita da wanda ya dafa ta da wanda ya dakwanta da tukunyar da aka dafa giya ma Allah tsine mata albarka to ne me da ka je ka je kana abin nan ba dai dai bane ji tsoron Allah Allah ya sauka Allah ya sa wannan kuma nan azumin ma ya fita dai ciki da komawa da kana kansa ya daina abubuwa na sabo saboda kamar da na faɗa bai san lokacin da mutuwa da ta za ta zo masa ba ya kamata kullum musulmi ya kintsa ya yi shirinta kawai in ta zo ta same ka ta same ka cikin menene cikin shiri balle wannan zamani da muke ciki ya fi kowane zamani sharri a zamanin manzo Allah babu da karabi mutum kaji a ce mota ta kade shi ko ya accident ko jirgin sama ya accident ko jirgin babu wannan amma yanzu kana iya rabuwa da mutum sai kaji an yi accident bai kimtsa ba mutuwan ba ta cikin ajandansa shikenan ya tafi kamar da ya faru da wani kwanan nan ana ta kokarin tara dukiya kamo can kamo can kamo can kamo can kawai aka yi asuba da shi kafin karfe tara ya mutu to ko ne ka gani wannan kafin karfe tara ya mutu saboda nan gaskiya wannan lokaci namu lokaci ne wanda yake mutuwa tana da sauki ga hawan jini da mutane damuwoyi ya musu yawa hawan jini damuwoyi amma zamanin manzo Allah ya mutum yayi ciwo ma ya dade ma har cutan ta ci shi ya zo ma yana wasiya ya ga alamun mutuwa din amma yanzu ba wata alama kuma tsafin ka dauke ka kawai sadalli ka ji ya mutu ya je kabari kawai bai kimtsa ba tayi ma sun yi fada da wani a yanzu tayi ma ya cuci wani a yanzu tayi ya saban Allah ma a yanzu ta zo kawai ta dauke shi sai zaman Allah ya ce mautul fuj'a wato mutuwa ta kwam sharri ne ga fajiri dan bai samu daman tuba ba amma alheri ne ga mumini dan ya tafi ya huta da damuwan duniya an gane wannan saboda nan mutane su ji tsoron Allah su gyara na'am
wannan tace assalamu alaikum malam da fatan an yi ne lafiya ga sadakan qur'ani ta niyyar Allah ya ji kan iyayena Allah ya kuma biya min bukatuna na alkhairi amin Allah ya ji kan iyayenta da iyayenmu Allah ya ji kan iyayenta ya ji kan iyayenmu mu ma Allah ya biya mana bukatunmu na alheri yawwa Allah karbi addu'a mu kusan ana karban addu'a cikin azumi Allah karbi addu'a mu na'am
wannan ya ce assalamu alaikum malam a wannan yanayin na rashi da kuma rashin albashi ya halatta mutum ya ci bashin banki don ya samu ya ciyar da iyalansa
a'a a'a in dai bashin banki da muka sani yanzu wadda akwai riba a cikin akwai interest ba mu baka shawara ka karba ka je ka yi itace ka ɗauko ka zo ka sayar ka ci da iyalanka ka mutu ka haɗu da Allah lami lafiya ya haifu maka ko ka je ka yi dako ka samu abin da za ku ci ya haifu maka ko kuma ka bi kan ƴan uwanka musulmi wanda zai baka bashi kafin a samu albashi shikenan duk dai amma ka je ka ci riba a a yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqa haka Allah faɗa a Qur'ani Allah ce yana kaca kaca yana bata dukiyar riba saboda nan ba za mu ce ka nemi abin da za ta zo ba albarka a ciki ba yawwa Allah ya yaye muku masu ‘yan albashi, Allah ya yaye muku, Allah ya kwato muku haƙƙinku.
Wannan ya ce, Malam, don Allah me matsayin health insurance a addinin Musulunci, ta yadda ake cire wa mutum wai 10% health insurance irin wanda ake na.
Eh, gwamnati ta fito da wannan policy ɗin na health insurance cewa za a cire maka 10% albashinka, ita gwamnati kuma ta rika cika maka in rashin lafiya ya kama ka, za ka zaɓi ɗaya daga cikin asibitocin da ake muke da su ko clinic clinic muke da su a ji a yi maka treatment abin da aka cire maka 10% ɗin nan abin da ya ƙaru kuma gwamnati ta biya maka to sarƙaƙiyan da yake cikin wannan shine ta yi a cire maka 10% kai da iyalanka dama an ce ina jin ka kai iyalanka guda biyu ne ƴaƴa biyu da ka kai da kai ta yi kai shekara guda ana cire maka ba kai rashin lafiya ba ma to wannan kuɗi da aka cire maka 10% ina matsayinsa kai baka yi rashin lafiya ba iyalanka ba su yi da aka rubuta sunansu to shine inda nan matsalar nan matsalar take yau da a ce za ka yi rashin lafiya din a cire 10% din kuma gwamnati ta cika maka wannan abu ne mai kyau abu ne mai kyau an taimake ka saboda ta yi wata wani rashin lafiya da aka yi ta yi ya ci yana buƙatar dubban kuɗi yana bukatan ko x-ray ko scanning ko ma tiyata operation da dai sauransu wanda zai ci kuɗi a lokacin da ya zama kai kuma baka da kuɗi saboda ko wannan yana da sarkakiya ba dan iya bada wani cikakken amsa yanzu ba sai mun gama bincike a kai gaskiya ba dan iya bada wani cikakken amsa ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk